الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake nuna mana a wannan rana ta juma'a dan ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na bulughul maram muna cikin kitabun sala babu sifatu sala za mu tashi wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فودع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة دقوائل دم هجر الله يقار مصير دا قال يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم فودع يده اليمنى سمن الله يأذهن من شندامه ala yadihi al-yusra akan hannun shi na hagu ala sadrihi akan kirjin shi akhrajahu ibn khuzaima ya rawaito shi kenan wannan hadisi yana nuni akan shar'ancin aza hannun dama akan hannun hagu sannan kuma akan kirji a cikin sallah a lokacin da mutum yake tsaye domin karatu wannan yana daga cikin mustahabbatin sala abubuwan da ake so da sallah suke cewa ba wajibi ba ne aza hannu akan wani da kuma kame su akan kirji wannan shine yake nuni akan mai akan kaskantar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala jamhurin malamai sun ta yi a kan cewa aza hannun dama a kan hannun hagu suka ce wannan na daga cikin abin da ake so aza su ko a aza a kan ƙirji ko ƙarƙashin cibiya a kan saɓani da ya gabata sai da sun yi saɓani a cikin wannan kame su bayan mutum ya ɗago daga rukuni lokacin da zai tsaye nan su yi saɓani shin zai sake maida su ya rike ko kuwa a zai sake su ne wasu malamai sun ta akan cewa an so mutum ya kame hannuwansa lokacin da ya ɗago zai daidaituwa ga rukuri sannan ya aza su akan ƙirjin shi kamar yadda ya yi lokacin da yake tsaye kafin ya yi rukuri jamhurin malamai sun ta kamar irinsu imam malik abu hanifa ahmad bin hanbal imamu shafi'i da mabiyansu akan cewa mutum ya sake su ba a sunanta cewa mutum ya rike su ba ya aza su akan kirjin shi ko kuma ƙarƙashin cibiyarsa wannan kawai mutum na yi ne a lokacin da yake tsaye kafin ya yi rubuwi bayan ma'ana ya taso daga rukuri sai nan sai ya sake su waɗanda suka ce mutum ya rike su sun kawo dalili da hadisin da ya zo daga cikin imam cikin sayyid bukhari hadisin da bakwai da bakwai daga sahal dan sa'ad yace kanin nasu yi umaru na an yada a rajul yadul yumna ala zira'ihi yusra fi sala mutane sun kasance ana umartar su mutum ya aza hannun shi na dama akan zira'insa na hagu cikin sallah kuma suka kawo dalili da hadisin da abu dawud da nasa'i da ibn kuzaima suka fitar sannan an inganta shi daga hadisin wa'il bin hujr da abinda aka inganta na hadisin wa'il bin hujr cewa na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai a hannun shi na dama akan hannun shi na hagu akan gajiyar shi asalin hadisin yana na a cikin musulun ba tare da ya ambace ala sadarihi ba waɗannan hadisan guda biyu ingantattu ne waɗannan suna nuni cewa kenan suna fa'itantar da am gamewa sawa'an cikin tsayuwa ne ko kuma kafin ruku'i ne ko bayan ruku'i ne ko suka ce wanda ya bambanta tsakanin tsayuwan nan da kuma tsayuwar da mutum zai ba ya taso da kuɗi to sai ya kawo dalili wanda yake nuna ba za a riƙe hannuwa ba ko suka ce wannan halin shine tsayuwa da kuma kama ta mai roƙo mai kaskantar da kan gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan ya kamata mutum ya siffantu da wannan a cikin sallah amma su jamhurin malamai kamar wanda da muka ambata daga cikinsu akwai eh, malaman mazhabobin nan guda hudu su ba su ganin a yi irin wannan bayan an dago daga rukuni saboda suna ce waɗannan hadisan guda biyu sun zo ne a cikin tsayuwa kafin mu kafin mutum ya rukuni amma bayan rukuni babu wani hadisi da ya zo wanda ya bayani cewa ana iya riƙe hannu inda a ce wannan abin na da tushe to da an ciro wannan daga cikin magabata an samu wani yayi ko kuma ya ba da labarin haka ko da ku ta hanya guda ce suka ce shirin gada aka yi ba a yi nuna cewa bayan mutum ya dago daga ruku'i in ya tsaya kuma ya riƙe hannuwansa ba to shirin da aka yi ba a yi wannan bayanin ba daga cikin waɗanda suke siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni akan cewa aza hannuwa aza hannu akan hannu akan kirji bayan an ɗago daga rukudi wannan ba a same shi ba cikin abin da ake samarwa ingantacce ko ma mai rauni ba a samu ba kamar yadda ba a samu ba wani daga cikin magabata ya yi haka ko kuma wani daga cikin waɗannan limamman guda hudu ya aikata haka ko har ma a sheikh nasiruddin albani ya ma zurfafa ya sanya cewa riƙe hannaye guda biyu da aza su a kan ƙirji bayan ruku ya ce wannan bid'a ce kuma ɓata kenan matsala ta ishtihadi ce a cikinta saboda haka imamu ahmad ya ce cewa mutum na da zaɓi ko ya aikata ko ya bari wannan shi ne maganganun da malamai suka yi game da shi dai ya tabbata dai lokacin da mutum yake tsaye ya riƙe hannun shi ya aza hannun dama akan hagu akan kirjinsa ko a ƙarƙashin cibiyarsa amma bayan an ɗago daga ruku'i ɗin nan lokacin da mutum ya daidaita tsaye ka hanyar su sujina ya sake mai da hannuwa ya riƙe wannan shi ne a akwai saɓani tsakanin masu ko wa an عبادة بن سامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه دقا عبادة بن سامت الله يكرم شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن babu sallah ga wanda bai karanta umul qur'ani ba ita ce suratul fatiha mutabaqul alayhi bukhari da muslim da shi wa fi riwayatil ibn hibban wa dar qutni a cikin wata riwaya ta ibn hibban da kuma dar qutni yace la tujzi salatun la yuqra fiha bi fatihatil kitab babu wata sallah wacce take cika wacce ba a karanta fatihatul kitabi ba a ciki kenan duk ba a karanta fatihatul kitabi ba to wannan sallah ba ta iso ba ma'ana ba ta cika ba wa fi ukura a cikin wasu ruwayoyi kuma ali ahmada na imam ahmad wa abi dawud da abi dawud da wannan wa tirmidhi da tirmidhi wa ibn hibban da ibn hibban Manzon sallallahu alaihi sallama yana cikin sallah kamar dai ana karatu bayan sa sai manzon sallallahu alaihi sallama ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum wataƙila ku kuna yin karatu ne bayan limamin ku ko kulna na amsa muka ce eh قال sai manzo Allah ce la tafaru kada ku rika karatu bayan limamin ku illa bi fatihatil sai dai fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra biha saboda ba sallah ga wanda bai karanta fatiha to wannan hadisin na ummul kitab da fatihatul kitab waɗannan duka suna daga cikin sunayen suratu alhamdulillahi rabbil alamin ana ce mata umar kitab saboda ita wannan surar ta kumshi ma'anonin alkur'ani gaba ɗaya an ambace ta fatihatul kitab saboda ana buɗe ƙur'ani da ita saboda sahabbai sun buɗa rubutun alkur'ani da ita ummul kitab da sunaye da yawa waɗanda suke nuni zuwa ga falalarta da kuma muhimmancin ta ya zo a cikin sayyid bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce a azamu suratan fil qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin mafi girman sura a cikin alkur'ani ita ce alhamdulillah rabbil alamin kuma ana ce mata as-sab'ul masani wannan hadisi na nuna akan wajibcin karanta suratul fatiha a cikin sallah fatiha rukuni ce sallah ba ta inganta in babu ta abin da yake ingantacce wajibi ne a karanta ta a cikin dukkan raka saboda hadisin wanda ya zo ya mummunar sallah manzo Allah ya ce ya sake sallah sai manzo Allah ya ce summa fa'al zalika fi salatika kullaha sannan ka yi haka kamar yadda na koya maka a cikin sallah ka gaba daya da aka ce la salatu suka ce latin na annafiya ce ma'ana tana kasancewa tana kore zatin sallah kuma wanda shine ma'anarta na hakiki ko kuma ba ta kasancewa game da kore suffa ko ibn al-qayyim yake cewa a cikin tafsirin shi yace wannan fatiha ta kunshi manya-manyan abubuwan nema madaukaka har dai zuwa ƙarshe malamai sun shafani kamar irin malaman mazhabobi guda hudu da almajiransu sun ta akan cewa wajibi ne akan fatiha karatun fatiha ga liman da kuma wanda yake sallah shi daya wanda yake liman ne ko mai sallah shi daya a wajen su wajibi ne karanta cewa sallah ba ta inganta in ba da su ba sai dai abu hanifa shi ya halitta yin sallah ko da ko ma'ana ya halitta cewa sallah tana halitta ko da ba da karatu suratul fatiha mana shi ma wata matsala ce mai zaman kanta sai saɓani a cikin wajibcin karatunta a kan mamu wanda ya bin liman shi shi ma shi wajibi ne ya karanta suratul fatiha imam shafi'i da malaman hadisi sun ta akan cewa wajibi ne akan mamu a cikin sallar da ake yi a asirce ko a bayyane inda yana da daman ya yi karatu to ya karanta sai dai suka ce an toge maganar cewa wajibi ne karatun suratul fatiha idan ya riski liman cikin ruku'i daga nan bai iya cewa ya sai ya karanta fatiha sannan ya ruku'i suka ce a wannan lokaci wajibcin ta ya sauka a gare shi sai ya kabbara ya tsago tare da liman sai ya zamanto kuma ya samu raka'a kenan karatun fatiha a wannan lokacin ya faɗi a gare shi haka inda a ce zai riski liman ya sami liman amma bai samu daman ya kammala fatiha ba ya zo ya iske an tada sallah ya fara karatun fatiha kafin ya kare liman ya yi rukuni bai cewa ya bari sai ya gama sannan kuma ya yi rukuni tana yi wakahin ya abu na liman ya dago sai suka ce kenan da zarar liman ya yi rukuni ko da bai gama fatiha ba sai ya yi rukuni a lokacin nan fatiha ta faɗi a cikin wannan halin a gare shi abinda ke nuni akan wannan shine hadisin abi bakarata wanda ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da kuma wata huska ta tsokaci tare da asasi daga cikin magabata na suka ce wannan mutumin bai riski tsayuwa ba wanda yake cikin mahallin karatun fatiha kenan wannan fatiha ta faɗi a gare shi a cikin wannan wuri jamhurin malamai waɗanda suka hana karatun mamu bayan liman su kuma dalilinsu abinda ya zo a cikin sayar musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara'a fa ansitu liman na karatu ku yi shiru ku saurara ya zo a cikin musnad na imam ahmad da wasu isnadi wanda yake ingantacce kuma muttasil wanda mazajen hadisan gaba ɗaya yarda ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imamun wanda ke da liman fa qira'atuhu qira'atu fa qira'atuhu qira'atan lahu karatun liman karatu ne na shi imamun kenan in liman na karatu suka ce kenan sai mutum ya shiru karatun liman shi an matsayin karatunsa sannan kuma hani ya tabbata game da karatu bayan liman wannan an same shi daga wajen sahabbai waɗanda sun kai mutum goma imamu sha'abi yake cewa a darabtu saba'ina badariya na riski mutum saba'in waɗanda dukkansu sun yi yaƙin badar sabon manzo Allah ke wa kullum yamna'una al-ma'muma min al-qira'ati khalfa al-imam dukkansu suna hana mamu ya karatu bayan liman Imam Shafi'i da waɗanda suka yi masa muwafaqa sun kawo dalili da hadisin Ubada dan Sami wanda muke cikin shi suka ba da amsa game da hadisin man salla khalfal imam fa qira'atuhu qira'atan lahu wanda ya yi sallah yake sallah bayan liman karatun liman shine karatunsa sai suka ba da amsa da abin da ibn hajar ya faɗa na cewa hanyoyin waɗannan wannan wa hanyoyin wannan hadisin gaba ɗaya hanyoyin suna da illa don haka ba a kawo hujja da hadisi amma aya da hadisi وإذا قرأ فأنصتوا ده الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا in ana karatun alkur'ani ku saurari qur'ani ku yi shiru da hadisin da yake cewa illiman na karatu ku yi shiru yace wannan suka ce imam shafi yace wannan duka umumat ne ma'ana gamewa ne wanda duka yana iya dokan kowane irin karatu hadisin ubada kuma khas ne shi kuma ya keɓanci karatun suratul fatiha kenan shi dalili wanda yake keɓance abu ma'ana yana yin hukunci akan dalili wanda ya zama to'a inga hadisi wanda ya zo khas ga hukuncin da yake khas ne to sai ya zama to dalili akan hukuncin da ya zo a ko da haka sai ka ce nan ayoyin da hadisun duka sun zo akan cewa kowane irin karatu amma hadisun abu abin nan ubada shi kuma sai ce karatun fatiha kawai da haka kenan karatun fatiha kawai ya shafa banda wanda ba na fatiha ba amma imam malik yana ganin wajibi ne karanta suratul fatiha a sallah ta asirce ko amma sallar da take bayyane mutum ba zai karanta ba amma in dai sallah ce ta asirce shi a wajen imam malik mamu zai yi karatu amma a lokacin da liman yake bayyana karatu ya ce nan lokacin sai ya shiru ba zai karanta fatiha ba wannan shine mazhaba ta imam malik وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين متفق عليه daga anas Allah ya kara masa yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suna buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin ko متفق عليه البخاري ومسلم زاد مسلم مسلم يا قارة يتي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم باس أنبتا بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة أفرق كراتو ولا في آخرها كو أكرشن كراتو وفي رواية لأحمد أو رواية إمام أحمد والنسائي وابن خزيمة يتي لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم باس بين بسم الله الرحمن الرحيم kenan suna yi a asirce ko wa fi ukhra libin khuzaima a wata ruwaya kuma ta ibn khuzaima kanu yusrun sun kasance suna asirta bismillah wa ala hada akan wannan ne mala yace yuhmadun nahyu ake dora wannan annafi wannan kore wanda aka cewa ba sa ambaton bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ya zo a cikin ruwayar musulun da ya ce layi koro na bi bismillah rahman rahim to wannan korewa ana ɗora shi akan cewa ba su asirtawa suna yin ta a asirce in yaso sai su ci gaba da karanta fatiha a bayyane a sallah wadda ake yi bayyane ina ba ta an gane khilafan liman a allaha wannan saba ma wanda ya illanta wannan ruwaya kenan maimakon a illanta wannan maganan kenan sai a ɗauki korewar shine rishin bayyana ita bismillah kenan suna yin ta a asirce ina ba za mu fahimta kenan wannan hadisin na nuna mana siffar karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam da khulafa'ir rashidun khulafa'ur rashidin ko sun kasance suna buɗe karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin imam muslim ya ƙara ya ƙarfafa cewa ba su bayyana basmala a farkon karatu ko a ƙarshen karatu hadisin na nuna cewa kenan basmala bismillahir rahmanir rahim ba ta daga cikin ayoyin suratul fatiha da tana daga cikin ai ba a cewa ba a bayyana ko da haka karatunta baya zama dore tare da ita fatiha amma ana so an so a ɗaya daga cikin wuraren da yake na wanda zai zamanto a rarraba tsakanin surori shi ma malamai akwai saɓani a kai ruwaya ahmad da nisa'i da ibn kusaima sun nuna cewa ba su bayyana bismillahir rahmanir rahim suna asirtawa ne shi yasa imam al-hafiz ibn hajar yake cewa kenan wannan korewar da za a dora shi kamar wanda ya zo a cikin ruwayar muslim a kan tinin ba su bayyana ba wai ba su karanta tinin suna yi a asirce ne su sai su bayyana ko sabanin malamai malamai sun haɗu akan cewa bismillahir rahmanir rahim ko shashen aya ne daga cikin suratun namli sai suka yi saɓani a cikin shar'ancin karanta bismillah cikin sallah malamai guda uku irin imamu ahmad shafi abu hanifa sun ta yi a kan haka ko cewa ana karanta ta a cikin sallah amma imam malik ya ce akan shi baya ganin shar'ancin karanta bismillah a cikin sallah ta farilla a asirce ko a bayyana shi a wajensa ba a karanta sannan sai suka yi saɓanin shin karanta bismillah cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi ba ne abu hanifa da ahmad sun ta akan cewa karanta ta sunna ne ba wajibi ba ko saboda su a wajensu ba aya ba ce daga cikin suratul fatiha imamu shafi'i ya kai akan cewa wajibi ne a karanta ta saboda shi a wajensa aya ce daga cikin suratul fatiha shi yasa wasu ƙur'anai muna ga ana rubuta sai a fara da bismillah sai a sa lamba ta farko ko har zuwa ƙarshe ibn rushd yace dalilin da yasa suka yi wannan sabanin shine sabanin abin da aka samu a cikin wannan babin na ne na hadisi abin da imam shafi'i ya kai akan shi shi wannan shine wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai suka tafi akan sa dalilinsu kuma shine abinda imam nasa'i ya rawaito daga abin huraira cewa annahu salla ya yi sallah wa jahara fi qira'atihi bil basmala sai ya bayyana bismillahir rahmanir rahim a cikin karatunsa wa qala ba'da ma faraga bayan ya gama sai ya ce inni la ashbahukum salatan bi rasulillah ni na hiku kamanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haka ya ga manzon Allah yana ko saboda haka imam shafi ya tai akan wannan rishin bayyana bismillah shine mazhaba wanda jamhurin malamai suke akai kuma wannan shine abin da aka rawaito daga abubakar da umar da usman da ali bin abi talib da wasu daga cikin magabata da waɗanda suke wanda suka zo daga baya wannan kuma shine rajihi daga cikin maganganu ko rishin bayyana karatun ta aita a sirce a sallata farilla shekul islam ibn taymiya yace dawwama akan bayyana surat surat abin nan basmala yace bid'a ce ya saba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisai a cikin bayyanawa gaba hadisan da suka bayyana bayyana sur abin nan bismillah dukkan waɗannan hadisan shekul islam Allah ma yaran nasurihi mana dukkan waɗannan hadisan aka ce hadisai ne mawdu'a ma'ana hadisai ne na ƙarya ko ibn qayyim yace bayyana bismillah wannan na'im al-mujmir shine ya kadaitu da wannan a tsakanin almajiran abu hurairah su takwas ne amma shi ɗaya ne ya kaɗaito da wannan bayyana musulmi idan daga mafi ƙarfin dalilai shine rishin shar'ancin bayyana bismillah kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu huraira ya ce qala sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa kashi biyu fa idan qala idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin kaga bai ce fa idan qala bismillahir rahmanir rahim sai yace fa idan qala idan yace alhamdulillahi rabbil alamin qala sai Allah yace hamadani abdi bawa na ya gode min wa idan qala arrahmanir rahim in yace arrahmanir rahim qala sai Allah yace athna alayya abdi bawa na ya yabe ni wa idan qala maliki yawmiddin in yace maliki yawmiddin قال سي الله يشي مجدني عبدي باوانا يا جرمماني وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال سي الله يشي هذا بيني وبين عبدي نصفين وأنا تكاني ناني دباوانا كشي بيو كشي بدانا كشي بدانا ولي عبدي ما سأل كما باوانا نادا أبن يتنبيا وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هزوا قرشي قال سي الله يشي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل wannan na bawana ne kuma bawana yana da abin da ya roƙa wannan dalili ne ingantacce akan cewa bismillah ba aya bace daga cikin ayoyin suratul fatiha da aya ce daga cikin cikin ayoyin suratul fatiha da Allah ya ce fa idza qala bismillahir rahmanir rahim ko sai ya ce fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin ina ba ta ambata saboda haka ba ambace ita bismillah ba wannan ita ce magana wadda aka hirin jayarwa ingantacciya Allah shi ne mafi sani ko wa an nu'aymi wa an nu'aymi nu'aymi lil mujrimi qala yace mujmiri yace sallaitu wara abi hurairah radiyallahu anhu nayi sallah bayan abu hurairah Allah ya kara mishi yarda fa qara'a sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim summa qara'a bi ummil qur'an sannan ya karanta fatiha hatta idza balaga sai da ya kai wala dallin qala sai ya ce amin wa huwa wa yaqulu yana cewa kullama sajada duk lokacin da ya sujuda wa idza qama min al-julusi haka idan ya taso daga zama sai ya ce Allahu akbar thumma yaqulu idza sallama sannan in ya sallame sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake a hannun shi inni la ashbahukum ni na ku kamanta salatan sallah bi rasulillahi sallallahu alaihi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana na ku kamanta irin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rawahu bukhari nasa'i wa ibn khuzaima kenan nasa'i da ibn khuzaima suka rawaito shi wannan shine hadisin waɗanda suke cewa ana bayyana sallar bismillah a cikin karatu to shi yasa can ba mu muku bayanin cewa wannan shi nu'aymi nu'ayminil mudmiri yana daga cikin almajiran abu huraira su takwas ne tsakanin wanda ya ji daga gare shi abu huraira da wanda kuma ya abokance shi amma cikin su takwas ɗin nan wannan nu'aiminil mujmir kaɗai ya kaɗaito da ambata cewa ya bayyana bismillahir rahmanir rahim su sauran guda bakwai ba wanda ya bayyana haka saboda haka suka ce kenan hadisin ba za a abin nan din shi yana kun ga wanga hadisi shi yana nuna ana son bayyana bismillahi a warkon karatu a cikin sallah ko da kuma ana son a ce amin ga liman da kuma mamu wannan kenan daga nan da dakata wani da kuka gida da Allah ba mu da ku sakuran da muka Allah ya nan barakallahu wa bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum